بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا همة الشيخ اهدر لنا بهذا المحضر فلتلا فيه بنظرة تأتي لنا بالظفر نعم وله أيضا
نعم وصفت بماه قد نهى كل ظالم محمد المختار نور الأوالي أفوض أمري للإله متابعا لمنهاج خير الخلق بار المكارم فشغلي مدى الأيام مدح جنابه وأصل به فوق الصحا والنعائم وصفت به في هالتي وإنني على كل خال هادم لابن هاشم دممت له ما عشت سرمد مدائه به أتاك لي مصري على ابن سالم أبى الله مهما كنت خادم أحمد وساعة قلبي أو خضوع لظالمي متانا بني أمر مدحت محمدا فيتركني ما فات أفكار عالمي رميت به وجه العدو وحزبه وأصب بسيف المصطفى خير خاتمي يصومون خوفا من سلام جنابه وعزته بالله رب العالمين إليك رسول الله أشكو فإنني فريد هقير في عيون المساخمين لما وجدوا عند جيوشا وعدة ولا ناصرا عندي سوى ذكر هاشمي أتتركني من شاء ضام جوانبي ولم أطعم منه بخير الأكارم أناديه يا باها أحمد عاقب لتنبه عبيدا من عدو وغاشمي لجأت إليه لم أرم غير عونه يقيني شرورا من جماد وآدم له سطوة تستاصل الكفر من لنا بسطوته تلهو لأهل المظالم خدمت الذي شاد بمنه محمد فساد الذي رام كأهل منائم إله البرايا أدل زلبدش فقهرا جميع الأداوة تكفني خير راهم نعم نقموا من نفس غير نهجما بعثت إلينا وبعض المكارم نبي الهدى ليس الإدى بازل الندى أبانا لأهل الرشد كل المعالم أرانا سبيل الحق جد مناسهم عليه صلاة الله آل المراهم لئن غاب عنا دينه غير غائب وناصره يرقى لأسى السلام لقد هذا أنصار الخليفة رتبة وخادمها يعلو على كل خادم والله أيضا komawa cikin magana cikin arafin mimi shehu bai gaji ba shehu ya ce وثقت بماح قد محى كل ظالم ni in yadda na amince da annabi muhammadu ma'in mai share kafurci shi ko ma'in nan hakika ya share dukkanin wani azzalimi محمد المختار shine muhammadu abin zaben allah نور العوالم wannan shi haske ne na talakai baki daya
أفوض أمري للإله shehu ya ce ina kowar lamari na zuwa ga Allah متابعا لمن حاج خير الخلق ina mai bi ga tafarkin nan na fiyayyen halittar Allah annabi Muhammadu shine wato sunnoninsa بحر المكارم wanda shi kogi ne na makarimul akhlaqi sallallahu alaihi wa sallama فشكلي مدى الأيام shagali na mutukan kwanuka مده جنابه da janibin manzon Allah ne
وأصمو به فوق الصحا Ana ɗaukaka burbushin tauraro da ake ce masa su'a Wannan a'imi.
da tauraro da ake ce masa na'a'imu bihi da albarkacin yabo na ga manzo Allah sallallahu وسكت به في حالتي na amince bihi da manzo Allah cikin hali na guda biyu وإنني ni in ya على كل حال ni khadimi Jinun.
Hadimi ne libin Hashim ga ɗan Hashim ala kulli hali Hmm.
kowane lokaci ne hadimin manzon Allah ne
دمنت له ما عشت سود مدائه Amintu na lamunce da sarda mada'i jeranta yabanni na mana na bayar ga manzo Allah ما عشت mutukan na rayu biha ta'tali misri da ita ne wato ainihin birni na take ɗaukaka da albarkacin yabanni na zaman zala ala mudni salun a bisa burane masu zaman lafiya masu masu tasowa nake cewa ƙasashe masu tasowa to ƙasa ta tana ɗaukaka akan ƙasashe masu tasowa saboda albarkacin yabo na annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka senegal kenan na'am أبى الله مهما كنت خادم أحمد sata kalbi ubangiji Allah ya ki munin zuciyata a batan rai Allah ne ya ki muni na zuciyata Allah ya ki tunda na zama hadimin annabi Muhammadu صلى الله عليه وسلم au خضوعي لظالم ko kaskantuwa ta ga azzalimi kowaye Allah ya ki Allah kai mana haka آه.
na'am متانا بني أمر مدات محمدا ko da yaushe wani lamari ya bujiro min ya dame ni sai in yabi annabi muhammadu مم. فيتخفني ما فات أفكار عالمي sai ya tarabantar da ni da baiwa da abin da ya ketare tunanin halitta baki daya na girman baiwar da annabi ya mun صلى الله عليه وسلم رميت به وجه العدو na jefi fuskar maki bihi da manzo Allah وحزبه da jama'arsa وأسطو بسيف المصطفى sai ga shi ina yin timbanci da fin karfi da sababin wato albarkar takobin nan ta abin zabun Allah da take waje na خير خاتم shi ko Mustapha shine fiyayyen cikamakin annabawa da manzanni sallallahu alaihi يصومون خصبا wasallam na na yi tumbanci fin karfi مم.
duk wanne ya taho mun gigigen watsar da shi صلى الله ba shigewa ba fita na yi fin karfi amma duka bihi kuma bisaifir Mustapha عليه وسلم na'am يصومون خصفا suna taya wato ainihin wato kis wato dakushewa ko suna taya rufe haske من زناب na زنابه zanubin nan na janubin manzala وعزته بالله girmansa da buwayarsa kuma da Allah ne رب العوالم ubangijin talikai don haka ba mai iya fishe wannan hasken saboda na Allah ne
إليك رسول الله أشكو zuwa gare ka ne ya manzo Allah nake kai kara فإنني hakika ni فريد makaɗaici ne حقير kuma wulaƙantacce ne في عيون المصاحم a cikin idanuwan nan na masu tayawa da aibu da cuta gare mu لما وجدوا عندي جيوشا kuma don suna ganin ba su ga taron runduna na yaƙi a wajena ba da zan tunkare su وعدة ba su ga wani tattali a wajena ba na yaƙi ko na faɗa ولا ناصرا عندي ka babu mataimaki a gare ni ba runduna ba makami ba wani mataimaki duk babu saboda haka suke mun kallo haka ko وذكر هاشمي dubban da wannan face kawai ambatan bahashimin dangi annabi muhammad shine tattalin shine tawaga shine makaman shine komai kaga nasara ta gama samu na'am آه تتركني من شاء دام جوانبي shin ya rasulullahi yanzu ka banni ga me- ga mai neman wato mai nufin ya cuci janibi na ya zalunce ni ka bari ko ya rasulullahi a'a ba zai bari ba bai bari ba kuma الحمد لله ولم أخترم ya rasulallahi ko kuma ina magana ne da Allah Ba- yanzu ka bari Allah duk na zai cuce ni yanzu Allah ka bari sannan kuma ka bani a bani walan umutaran rayu ba a girmama ni ba من حب خير الأكارم daga sababin soyayya fiyayyen masu girma annabi Muhammadu shi nake so to ya rasu ya Allah ka bani kuma a bani ba girma shi sa Allah ya girmama shi الله أكبر.
Allah ƙara shi wa girma آه.
Allah ya ƙara mana san mai آه.
na لجأت إليه na ya ɗauko رجعنا إذوا غري رجعتنا كوما إذوا غري شي رجعت إليه نافكي إذوا من زن الله لم أرم غير عونه babu ina neman taimakon waninsa يقيني شرورا tabbas hakika ma'aikin Allah yana tsare ni sharrori من جماد naga wato sandararru na halittar Allah وآدم da sharrori kuma na ɗan adam duka annabi yana tsare ni daga barin gamuwa da waɗannan sharrori أناديه Ah, ina kirayensa يا طه ina cewa ya ɗaha أحمد ya Ahmadu عاقب ya hakimu na ƙarshen annabawa لتنكز عبيدا na kiraye ka ka tsamo wannan ɗan bawan naka shine ne in من ya عدو zamo shi daga sharrin nan na makiyi وغاشم da gashi mu makiyi da shi gashi mu wan aduwo ne a kiyayya Eh, an shiga an kusa an kusa zuwa ɗa- ɗakin mahasadi kenan da aduwo gashi mu to jin kaɗan za ka ji an hibbo nan ana zuwa nan kuma sai an shiga wajen mahasadu Allah ka kiyaye to Allah na roƙe ka da albarkacin manzo Allah wannan ya rasulullahi duka tsare ni daga waɗannan sharori ya tsare shi mu Allah tsare mu na له سطوة saduwa tumbanci ya tabbata ga manzon Allah تستاصل الكفر من لنا tastasil al-kufra tana yin tumbanci ga kan kafirci abin shine fin karfi saduwa fin karfi annaba na da ita kan komai kuma fin karfin annaba ta fi karfin ko kafirci ya annabi ya hana kafirci motsawa ta ko'ina shine tastasil al-kufra mallana Bisa da wafihi.
Wa muka samu ne da fin karfi na sadawa irin ta manzon Allah تنهو لأهل da المظالم za ta yi nufi zuwa ahalin zalunci su ne maƙiya da mahasadanmu ya rasulallahi tunkuɗo ta zuwa kansu
هدمت الذي شادوا na rugurguza abin da suka ɗaga shi suka yi tsororon gini da shi na iskanci duka ni na rugurguza shi بمده محمد sababin yabo na annabi muhammadu duk wata lalata na rusa ta فساد فصار الذي راموا كأهل مناء da suka so suka yi nufi abinda suke nufi na iskanci da sh- shakiyanci sai ya zamanto kamar mafarkin nan w- wato hayaniyan mafarkin mai mafarki a halamu na'imi shine irin shirman ba- shirman bacci abinda suke so su gani ko abinda suke so su yi a gurinsu sai ya zama kamar mafarki irin sororin- sororin bacci amma kone da suka gina kalmin rusa shi hadamtun lazi shadu bai matsayin muhammadin ka gani can kuma shehu yana cewa hadamtun lazi kad asasuhu wa inna ni bi sirrin mukaffa la yuhaddu bina'i wane mutum na'am إله البرايا العدل ya ubangijin talikai mai adalci ذا البطش ma'abocin tsananin riko ga azzalimai فقهرا جميع الإله Na roƙe ka Allah ka wato matsanta ka ƙahara ga dukkanin makiya وتكفني ni kuma ka ije min خير راهم dukkanin wato sharorin siyafiyayyen mai jin ɗaya ga bayi نعم مقام منا haka lamarin yake ya Allah ka sani na ƙamumin na sun yi azabtarwa a gare mu sun takura sun sun sun mana balbalin bala'i ba abin da ba su yi malam in ka ga wani ba banza ba na kamomin na shehu ya ce Allah ka sani
اكتفاء لنهج من بعثت ba إلينا don mun yi komai ba sai don bibiyan mu ga tafarkin wanda ka aiko zuwa gare mu shine annabi Muhammadu وهو بحر المكارم shine kuma kogi na makarin mu sallallahu alaihi saboda bin mu da shi shine suka yi mana abin da suka yi mana na zalunci su mahasada mazaku jildiji harar din nan ne ai akhraju min min makaridu na zambin غير gara an ne hukuda a filin duk saboda annabi ne idan ko ba wa mumini ya shiya saboda annabi da saboda son sa annabi ya goda Allah ɗaukaka kenan نعم نبي الهدى شيء النبي صلى الله عليه وسلم النبي نينا شريا ليس العدا zaki ne na makiya باذل الندى mai ba da baiwa ne أبان لأهل الرشد كل المعالم ya bayyanar da dukkanin masanai da alamomi da tutoci da rushe na shari'a ga dukkanin wato ainihin rulabana ga halin shari'a
أرانا سبيل الحق mu kuma ya ganar da mu tafarkin nan na gaskiya جدا مناصحين yana mai kokari hakika yana mai nasiha gare mu عليه صلاة الله salatin Allah ya tabbata ga manzo Allah أهل المراهم ahlan nan na jin kai da rahama ga bayi sallallahu alaihi wa sallama لئن غاب عنا دينه da ba Allah in annabi ya faku daga barin mu ba bi zamani ɗaya da shi ba دينه غير غائب addinin sa na musulunci ba fa fakakke bane a wajen mu وناصره يرقى mai taimakon addinin annabi kowane ne yarka yana hauhawa لأقصى السلام zuwa mafi tsoro ruwan tsoro ruwan ƙarshen kuran gogi can kuran ga mai tsawo can ƙarshen sai ka hau ƙarshen ƙarshen ƙarshe abin tsawon sai ka kai inda ya fi ƙarfin kuran ga saboda taimakon addini duk wanne za a taimaki addinin musulunci to ya gama shi ne mala abdullahi gwandu allah ya ƙara yarda rahama yake cewa a ha'iya ta su ko cewa ahalin ahalin ahalin duniya inuwarsu ta yankwa ne ba inuwa kuma ga suna a rana suna ta gumi suna ta soshe-soshe amma mu inuwar mu masu taimakon addini tana ta miƙuwa muna cikin inuwa da sanyi muna jin daɗi a zuwa ranar busa ƙaho har ranar alkiyama mataimaka addini suna cikin girma da ɗaukaka shi ne ke wahalin duna yawon zawa zillu jahihim wa zillun lana yamtadda ila yawmi yunfahu ta mu inuwar da da sanyin ciki yana ta ƙaruwa yana ta miƙuwa har zuwa ranar alkiyama ba ka inda duka kai da ƙoƙarin ka dan duniya ne za ka yi ka gama ka zama ka dawo cikin wahala amma ba a taimakon addini da bin manzon Allah ba kai ba wahala ila yawmul qiyamati to Allah ka bar mu cikin hidimar na لقد هاب أنصار الخليفة رتبة Hakika mataimaka wato ainihin wannan addini na hanifi addinin annabi addinin musulunci mataimakansa sun tare martabobi.
وخادمها يعلو Adumin kuma addinin musulunci yana ɗaukaka.
على كل خادم A bisa dukkanin wani hadimi, duk wani hadimi to hadimin addini shine hadimin manzon Allah ya ɗaukaka kan duk wani hadimi.
هو الحق Shine shine gaskiya.
والنور المبين shine kuma haske wanda yake mai bayani mai bayyanarwa وإنني hakika ni shi addinin ba yake magana Mm.
addinin musulunci huwa alhaqu nasirul haqi بالحق ai alhaqu din nan annabi ne nasirul haqi alhaqu din alislam ne huwa alhaqu kenan wa nurul mubin haske kuma mai bayyanarwa bayyananne wa innani hakika ni in ya درست عليه na shuɗe akan wannan tafarki shine addinin musulunci ina kansa رغم أنف البهائم ina mai turmuza hancin nan na dabbobi su ne makiya addinin musulunci بدا لي أن الأمر لله وحده ya bayyana gare ni hakika lamari ka kaulinsa na Allah ne shi kadai متى شاء هذا العبد كل ko da الغنائم yaushe wannan ko da yaushe ya so shi manzon Allah wannan bawa Inyas sai ya tare ya kwashe dukkanin ganimomi na Allah da maza Allah صلى الله عليه وسلم ai ya so ya kwashe Allah ka san mana na صبوت لما ألقاه shewa ce na yi haƙuri da abin da na gamu da shi dole sai da haƙuri sabartu to ina almajirin shehu shehu ya ce sabartu kan kuma ba za ka yi ba ƙasa dai an sha bala'i sabartu in rigima ce rigima aka ce to kai wani kai haƙuri wani kai haƙuri haka shi duk wannan aka cuta yana so a nuna shi aka cuta shi ne sai ka ga in an zo gaban manya an yi sulhu sai to in aka zo in aka zo ka san manya wani lokacin mutum ko babba ya zalunci ba za a iya fitowa balo balo a ce kai ne kai zaluncin ba wani abin da kai ba haka ya kamata kai ba amma kai wani ka yi haƙuri to sai ya ta ce ka san duk wani aka ce ya yi haƙuri an cuce shi to kaga an ba kowa position din sa ko duk wani kare an ce ka yi haƙuri an cuce shi ne to sabartu na yi haƙuri an cuce shi ne an cuci shehu amma cuta ta koma kan macutan amma Allah yake sabartu wa rabbiya kashifun na yi haƙuri amma ubangiji Allah mai yayewa jami'a kurobe dukkanin bakan ciki na ya tura rabbana jimu hakika haka yake kwarai tuwa akan ga mai cuta da yawa izo yau na dama Rabbana.
mayin tura rubana da yawa macucin da zai cutar ya gama ya zalincin kuma ya zo ya yi nadama to na mun yi haƙuri da abin da muka gamu da shi ya Allah wannan kuma duk ya cuce mu mu gani a gani ya zo ya yi nadama Allah da an yi gaske
da yawa wasu macutan ‘ya'yan matu cuta da jikokinsu a yau a madina wasu ma ba sa so a a gane a gane da iyayensu kaza saboda an yi ba daidai ba an ja da Allah an sha kaye shi kuma Allah ga iya kayarwa Allah ya fi kowa iya kokawa wani zai sun fular da kai ma baka sani Allah ya kara annabu da rahama.
amin wannan abubuwa ba bi karatu rara mu gama ba a dinga yin ɗaukan darasussuka a cikin abubuwa manya magabata haƙuri suka yi ta yi a rayuwa suka yi ta yafiya suka yi ta ƙyalewa suka yi ta gaya wa Allah suna kama kafa da manzon Allah ba ta waje su hayaniya ba kan wannan haƙurin da wannan wato hilmu din jurewar da komawa ga Allah da rikon manzon Allah sai a- a gama lalata tsaf farin ciki da daɗi kuma ya dawo wajensu in sun ga dama su san ma in kuma suka tsera a yi musu ba kai sabartu Allah ka ƙara mana na yuhawwilu hali Ubangiji Allah yana mai juya halina.
wa huwa sahalun muyassarun shi wannan abu ne mai sauƙi kuma a sauƙaƙe ga ubangiji ya juya halin da nake ciki na wahala zuwa halin daɗi da farin ciki ilahul shi baraya ne ulfa'ilin ilahul baraya ya hawwilu hali shi nake roƙo ya juya ya canja halina summa ahwala zalim sannan ma su ma ina roƙo ya juya halin nan na azalimai hawala zalimi da halukan nan azalimi shi ma a juya masa ya daina zalincin ya daina cutar ya dan huta eh, ya huta abin da wuya shi ma a zalimin abin tausayi wallahi ya wahala Eh, kiki kaka saboda haka su ma a dan juya musu Allah su dan huta wahala ne fa kanka zai ka yana hasada ka kwana zagin ka mai ya fi ka shan wahala saboda shi abin balbalan ba ka san wata wata balbal ba yadda suke ji a zuciyarsu nan wai abin ba daɗi Allah ka tsare mu amin Allah ka sa kan kan kan mai hasada amin ko inkari amin to waɗansu saboda kaga kaga manyan bayan Allah kenan tausayinsu yake ji Mm.
su ma ɗan juya musu su ɗan ji sanyi na raqibun alaihim mai kiyayewa ne ubangiji a gare su khaliqi Mahali- mahalici na allah mai kiyo ne a kansu wa mudabbiri shi ne mai jujjuya ni yadda ya so idza shara'u bizulmi man li bifahimi ina gode maka ya rasulallahi idan suka haɗu suna zalunci wa naka samu yake fahimtar da ni ne sai kai Mm.
kulle-kullen shirye-shiryen makirce-makircen wa na samu yake fahimtar da ni ne manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam man kulle wani abun Allah bai fahimtar da ba ba ba sai dai ka ji kwaron kwaza a kanka ba to annabi ne yake fahimtar da ni kuma ya bata sharrin na kuma rayu garau na'am بصير masani ne ubangiji Allah خبير kuma mai gani ne masani ne قادر mai iko ne bisa komai وانتقامه شديد alal أعدائه a'da'i azabarsa kuma mai tsanani ne akan makiya أهل المظالم ahalin nan na zalunci أصلي على خير العباد محمد ina yin salati a bisa shugaban bayi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam عليه صلاة الله salatin allah ya tabbata gare shi من كل قائم daga dukkan abu wanda yake a tsaye allah ya salati a bisa manzo duk wani abin da yake a tsaye allah ya salati gare shi mutuƙar tsayuwar mutuƙar tsayuwar abu mai tsanin abin da yake a tsaye ai an gane bishiya ce fol ne kyaure ne sandar sifika ce komai da inda a tsaye yake Allah ya ta salati ga abin nan da yake a tsaye So, idan ya zauna to yana tashi Allah ya ci gaba da yi kowane irin abu wanda kuma yake a tsaye da baya zama irin fula Allah ya ta salati adadin tsayewa duk abin da zai ƙara na mudarar na له من إله كل طرف صلاته salatin ubangiji Allah ya tabbata ga manzon Allah daga gare shi Mm.
kulla ɗarfin dukkanin kyaftawar idan mai ido عليه صلاة salati ya tabbata gare shi لا تعد لراكب da ba ta ƙididdiguwa ga mai kirgawa ce namba ɗari dubu lamba miliyan ɗaya biliyan tiriliyan siriliyan diliyan ka tafi haka ne haka ne haka ta mun zata liyan din duka wani adadi da mai adadi zai faɗa Allah kai salatin ya haura wannan adadin ga annabi Muhammadu صلى الله عليه وسلم عليه صلاة الله salatin Allah ya tabbata ga manzo Allah ثم سلامه
gaisuwarsa مع الآل tare da alayensa واصحاب البخور الخضار sahabbai waɗanda suke koguna ne su walhawazimu waɗanda suke cikakku tabtab da faraloli na ubangiji ta'ala radiyallahu anhum به da shi وإليه izuwa gare shi منه daga gunsa عنه daga wajensa عليهم salatin الله ya kuma sauka duk a- a kansu ومن يكتفيهم من مصل salatin nan da ya fito daga wannan hadara wato ya haɗe su kuma da duk wanda ya koyi da su bin musallin na daga mai sallah وصائم da mai azumi Allah duka haɗa mu cikin wannan salati
أجب يا إلهي دعوتي ya ubangiji na Allah ka amsa addu'an nan tawa ثم صليا على المصطفى المختار sannan kuma ka yi salati a bisa mustapha abin zaben Allah معطي المغانم mai ba da maganimanto- maganimanta shi ne ganimomi da alkhairi دعوت إلهي na roƙi ubangiji na Allah ليس للدهر غيره babu waninsa a gare ni matuƙar zamani وهو, وهو الواهب المعطي shi ne alwahimu mai baiwa ta baɗini mauhiba لبر mudi kuma shine mai yin baiwa ta zahiri yana yin baiwarsa ne da barin ga mai biyayya da alkhairi وظالم yana baiwarsa ma har ga azzalimi mai kin yin biyayya in baiwarsa ta zo kawai sai ya bayar الله أكبر حرف النون harafin nuni فوالي حبي ذاك وهو مبين لما شرع المولى وإني مؤمن فوالي حبي ذاك وهو مبين لما شرع المولى وإني مؤمن وذاك المكن نور السراج بحبه سبقت به والسبق بالحب أحسن فمن لي بسير في الحجيج لطيبة وعفر خدا في رياض وعاصم فمن لي وذنبي كالقيود بربة لدى قبر خير الناس وهو المزين فمن لي وقد هات استياقي بزورة أفك بها كيد الذنوب وأولن فإني وتهيامي ووزني ومغرمي أرزي لبيت هول ذاك أدندن عليه صلاة الله ثم سلامه لأبقى وإني مؤمن بك محسن عليه مع الآل الكرام وصحبه صلاة وتسليم لهبي مبين حرف النون عرف النوني شويتي فوالي حبي ذاك وهو مبين وبي ذاك مم.
soyayya na wancan wancanan ka shine annabi صلى الله Muhammad عليه وسلم.
sawaliya ya zauna gare ni مم.
soyayya na wancanan ka shine annabi Muhammadu
وهو مبين shi kuma abin sannan nawa da sansa ya zauna a cikin mu shine mai bayani da bayyanar da lamarin addinin Allah لما شرع المولى bayyanarwa ga abin da ubangiji Allah ya shar'anta a addininsa na musulunci وإني مؤمن ni kuma in yesu muminun mai imani ne ga abin duk da annabi ya ya bayyana na shari'a addinin صلى Allah الله عليه وسلم وذاك المكين نور السراج بحبه jananka abin sannan nawa shine ainihin almakki mutumin birnin makka annabi muhammad صلى الله عليه وسلم annur wanda yake haske asirado fitila بحبه سجبت bugitu da Mm.
sansa ne aka rina ni به da shi ni tuni rabanne ne ya daga gana rinin zanin na amurna na faka runuwa da san manzan Allah na'am والصبغ بالحب أحسن So- to rini ko da soyayya annabi sallallahu alaihi abu ne mafi kyau Allah ka daɗa rina mu cikin sa آه. فمن لي بسير في الحجيج aka لغيبة samu ɗaya da tafiya da ni cikin alhazai mu tafi zuwa ɗaya ba أؤثر خدا in na je in goba kudu kuki na في الرياض a cikin wato dausayin nan na aljanna shine wajen kabarin manzo Allah وأحسن in zama ina mai kyautatawa wajen goga kudukoki an san kudukoki ko fuska ta goga kuma gogawa ya rasulullahi ga mu ya rasulullahi agaji مم.
Mm, Najeriya ya rasulullahi satan mutane ake Sure.
wace duk wanda ya je yana ji ya sani amma a daɗa faɗa don mu ji sauƙi ya rasulallahi kaza da kaza Ai- ai- ai munajati sosai don tsananin girmamawa da ladabi wai ba hannu za ka goga kana a kudu kuki fuska za ka goga gaban annabi don bala'i ya rasulallahi a yayi Mm, matsaloli duka amin shi ne ya ce zan kai mutuka zan kai mutuka cikin goga kudu kuki na na fuskata in goga na in goga na ina gaya wa annabi muhammad na فمن لي wa naka samu ne وذنبي كالقيود wato ikaini madina ga zunubai na sun zama sun yi yawa kamar maruruwa ana tattaka a tafi ni ko mikewa na kasa yi saboda na ɗauru da zunubai tawaru'un ne مم. بوقفة لدى قبر خير Wanda الناس samu zai kai ni in tsaya in gaisuwa a kabarin fiyayyen mutane alhali ko ga ƙawahuwa na da ɗaure da maruruwa وهو المزين shine kuma abin ƙawatawa sallallahu alaihi wa sallama فمن لي muzayyan ko muzayyan sallallahu wa naka samu ne وقد هاجست ياقي بثورة wa naka samu ne da taya ni da zai yi kai ni na yi ziyara wa kada hajjashti yaƙi hakika shauƙoƙi na kuma zuwa ga wannan wajen ziyara da ma'abocin gurin abin ya motsa أفك بها قيد ya الذنوب kwance wato kaidu ɗaurin nan na zunubai وأعلم zama ina mai bayyanarwa da ziyara da yabo da soyayya ga manzon Allah فإني hakika ni وتهيامي Yararraben zuciyata ووجدي da bankona na shauki na ومغرمي da bege na أرجي لقاء ina kaunar gamuwa kawai da annabi
إذ حول ذاك ina kaunar gamuwa in za ka yi magana da shauce dakata don ni iz haula za ka ƙudin ina nan gefen gurin ina gurnani eh ina nan gindin gwani jira nake kawai da kafa Allah in shiga an samu gamuwar an samu alhamdulillah ina nan ina gurnani ina gewaye ina fako a gindin gurin na haɗuwa da manzan Allah alaihi ya salatullahi ta Allah ya tabbata ga manzan Allah summa salamuhu gaisuwarsa li abqa wa inni mu'minun bika albarkacin wannan salatin ina mai wanzuwa matuƙar rayuwata ni ina mai imani da kai muhsin mai kyautatawa salatu wa taslimun Salati da taslimi na Allah alaihi tabbata ga manzo Allah ma al kiram da alaye masu girma wa sahbihi sabansa li hubbi mubayyin musulmin soyayya ta halin kasancewa ta in bayyana ina mai bayyanarwa lihubbi da soyayya ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi khaful kha'i wal lam wasallam na'am
هنيئا لإبراهيم لها هلاله هلال بدا للناظرين جماله هلال ربيع فيه جاء محمد فتم لنا البشرى وعما نواله لأفضل عبد هل أفضل مرسلين بأفضل يوم فاصطبعنا كماله قد افتر من كل العوالم أصله كما افتر واتر لذاك فئاله محمد مختار وآدم طينته محمد يوم البعث راق هفانه محمد نور الخلق ومحمد عظيم العظيم الخلق تم جلاله عليه صلاة الله ثم سلامه يزول عذاب آن منك زواله عليه صلاة الله ثم سلامه يتم لبرحم الحقير حمصاله عليه صلاة الله ثم سلامه يريد عدو الدين منك قتاله عليه صلاة الله ثم سلامه يكون عدو شد منك وباله عليه صلاة الله ثم سلامه متى لها من فوق السماء حلاله عليه صلاة الله ثم سلامه بها أسس أصحاب طه وآله حرف الحاء واللام A'i da lami shehu ya ce هنيئا لإبراهيم farin ciki ya tabbata ga Ibrahim in ya لاها حلاله saboda jinjirin watan nan nasa ya bayyana shine jinjirin watan Rabiul Awwal sai ya ce laha hilaluhu jinjirin watan eh, hushi abdamiru yarjiu ila al-mazkur ko Ima ba abin da aka ambata lamiri yana komawa kansa ne to hudin nan lamirin nan jinjirin watan waye bayyana ni alli ibrahima kaga ibrahim la hilaluhu ibrahima kenan jinjirin watan ibrahimu ya bayyana sai farin ciki ya cika ya bayyana ga ibrahimu yas saboda fana'insa cikin manzo Allah jinjirin watan rabiul awal na manzo Allah ne amma ce ilalu jinjirin watan sa ne saboda narkewa na
hilalun badalin nazirina jamaluhu idan kai baka san wanne ne jinjirin watan rabiul awwal ba yace jinjirin wata ne da jamaluhu kyawunsa bada ya bayyana linnazirina ga masu duba duk mai kallo ya duba jinjirin watan rabiul awwal to kyansa ya isa haskensa kuma ya burin kasa
hilalu rabi'un fihi jaa muhammadun ya shawo fakki ya ce kaga jinjirin watan rabi'ul awwal cikinsa dai annabinmu muhammad ya zo fatammalana albushra sai bushara da farin ciki ya cika gare mu wa amma nawaluhu baya bayansa kuma ya gangame mu muka zama cikin baiwa ta annabi maya maya duka muka je mu a jike
لأفضل عرض Allah.
وأفضل مرسل mafificin abin aikowa ya sauka a mafificiyar gini shine ran litinin
بأفضل يوم a mafificiyar la'afarar arzin ko mafificiyar ƙasa maka Mm.
mafificiyar yini kuma litinin فاستبان كماله sai kamalarsa da kyawunsa kuma da cikarsa sai ya bayyana
قد اختير من كل العوالم أصله an zaɓi asalinsa daga dukkanin talikai duwan asali da duwan dangi dangin annabi ne gaba asalinsa kenan inna Allah tara min alkihi hadisi ko Allah inna Allah tara min alkihi bani adama واختار من بني آدم العرب واختار من العرب قريشا واختار من قريش بنو هاشم واختار من بنو هاشم بنو عبد المطلب واختارني من بني عبد المطلب ولم أزل خيار من خيار من خياري Allah dai tashi zaɓi a halitta kakan sai zaɓi ɗan adam sai zaɓi a ɗan adam sai zaɓi larabawa a larabawa sai zaɓi ƙurashawa a ƙurashawa sai zaɓi banu hashim a banu hashim ya zaɓi banu abdulmuɗallabi ni kuma sai zaɓi na a banu abdulmuɗallabi ni na fi kowa ban gushe ba zaɓaɓɓe daga zaɓaɓɓe daga zaɓaɓɓe daga zaɓaɓɓe annabi muhammadu shine ɗan taushen zaɓi sallallahu alaihi wasallam akwai ɗan taushen annabta akwai ɗan taushen zaɓi annabi shine zaɓi zaɓi zaɓi kan zaɓi kan zaɓi tankaɗewa rairayewa rairayewa girmamawa sai manzon Allah shine ɗan taushe ɗan taushen annabta shi kuma annabi Yusuf ko shine Yusufa ɗan Yaquba Yaquba ɗan Ishaqa Ishaqa ɗan Ibrahim annabi dan annabi dan annabi dan annabi dan taushen annabta na kama ikhtira wa ikhtirat li zaka fi'aluhu kamar yadda aka zaɓe shi aka zaɓi asalinsa haka kuma aka zaɓi ayyukansa duka abubuwa ayyuka na manzon Allah su ne zaɓaɓɓu sama da ayyukan kowa
muhammadu annabi muhammadu sallallahu- mukhtarun annabi muhammadu mukhtarun na mukhtarun abin zaɓi ne na Allah wa adamu tinatun can annabi adamu yana laka muhammadu yawmal ba'th annabi muhammadu ko raka hisalu wuta da sa ta yi ƙaye ko a alkiyama a yau malbas ranar tashi muhammadu nurul khalqi annabi muhammadu haske ne na gaskiya wa huwa muhammadun kuma shi ne kuma muhammadin sallallahu alaihi wasallam ƙarshen yaban kenan Mm, ina ce muhammadu dai hu muhammad mm, fassara mana muhammad kaga ai gashi shewa mm.
وهو محمد محمد نور الحق وهو محمد محمد هو محمد ومرجو المقام بديك إمامي رسول الله إمامي fassara mana ka ce muhammad ba abin da za ka ce saboda abin sai Allah na
azimun azimun kulki azimun mai girma ne gurin Allah azimul hulki mai girman tada ne wa innaka la'ala hulqin azim tamma jalaluhu girmansa da ɗaukakarsa ya cika sallallahu alaihi wa sallama alaihi salatu lahi salatin Allah ya tabbatar manzo Allah thumma salamuhu sannan gaisuwarsa yazulu azabun ana azaba ya gushe yanzu minka zawaluhu kawar da azaba da matsaloli ya ubangiji kawar da su daga gunka ne Mm, to kawar da su kawai ga magana kenan mm.
Allah kai kake kayi Allahu akbar
Allah ka kawar da matsaloli da wahala kuma yanzu yanzu Allah kai mana haka a Najeriya amin na alaihi salatu lahi salatin Allah ya tabbata da manzo Allah thumma an salamuhu gaisuwarsa yatimmu li barhamal haqiri wisaluhu misalu saduwar nan na barhama ya cika wato saduwarsa ga manzon Allah ya cika ga barhama wanne yake alhaqiru tawaru ne alaihi salatu lahi salatin Allah ya tabbata ga man albarkacin salatin Mm.
salatin Allah ya tabbata ga manzo Allah thumma salamuhu sannan gaisuwarsa yubidu aduwar dini minka salatin nan wato ya halakar da bitar da wato makiyin addini albarkacin salatin nan wato salatin ya kawar mana ya halakar mana da makiyin addinin musulunci kowaye kowaye na yake minka kitalu kitalu yakar makiyin addini minka daga gare ka ne ya rasulallahi alaihi salatun lahi salatin allah ya tabbata ga manzo allah summa salamuhu sannan gaisuwarsa yakunu aduwi shudda makiyina ya zama an tsananta masa inda da yake ba kwa ganin su Kwarai kuwa sumu sumu yunwa tsamma kuɗi babu wallahi tallahi natsuwa ma babu shudda ɗakkai shiru inda ɗin shehu ibrahim ne tun da shi alifa shehu tijani radiyallahu ta'ala magajin manzon allah ne.
sallallahu alaihi wasallam wannan karewa da wannan hidima da fana'i cikin manzon allah ta ba shi ka sha kallo Mm.
Eh, ai ba wani abin da ku sa ido mana baya kuke gani ne Mm.
karatu a fasare ya kuna aduwi shudda wa baluhu minka wa baluhu bala'o'in kuma da maki zai zama a ciki ya rasulallahi nawa makiina wa baluhu minka daga gare ka ne Am- annabi ne maganin waba'i shi ne maganin bala'i to sai bala'in ya taho daga nan ina magani babu
Allah ka kiyaye Ah.
shudda Mm.
wadda ka naɗa sa wannan don shadda shudda Mm.
mun ga wahalu azimi ne Allah ka tsare mu Ah.
Hmm.
alaihi salatullahi salatin Allah ya tabbata ga manzo thumma Allah salamuhu an gaisuwarsa matalaha min fawqi as-sama'i hilaluhu Allah kai ta salati ga manzon Allah da gaisuwa gare shi ko da yaushe jinjirin watan manzo Rabiul Awwal ya bayyana daga tsakiyar sama Hmm.
kare ko kullum sai ya bayyana akwai shekara da za a ce wajen jarin watan rabiul awal bai fito ba Ah.
to in dai zai fito Allah kai ta salati gare shi
alaihi salatullahi salatin Allah ya tabbata ga manzo Allah thumma sannan salamuhu gaisuwarsa biha khussisa al-ashabu da salatin nan ne ake keɓantar sahabbai ma'ana su ma suna cikin salatin sirran baki ɗayan su kakau wa aluhu wajen laifin shehu kenan a gurin wasu bai ware wasu sahabbai ya ce ba su da kirki ba bai gaishe su ba bai ware wasu ya girmama duka baki ɗaya kakaf na shehu ne mu abin da ya koya mana ke duka diwani ba inda za ka ga annabi shehu ya gaida annabi da alaye ba a ce da sahabbai ba in kuma da baitin dai to mu ba mu haddace shi saboda soyayyarsa ga sabon annabi har ma yake cewa ina son wato uh, ina son larabawa duk inda suke ina son sahabbai kakaf su ba don komai ba saboda suna annabi a rami uhibbul urba wal wal sahaba jiblatan wa alan wa ansara lahu bil muzammili duka saboda haka shehu ce da sahabbai baki ɗayansu
harful ha'i wal ba'i harafin ha'i da lami shehu ya ce زعمت إلى خير الورى وأرى به مفرج كرب آدما لمشابه تقطع عنا لسواه مطامئي وقد أبدلي هذا الزمان بلا به إليك رسول الله أشكو فإنني أدمت حميما ألتجي عند بابه إليك رسول الله أشكو لغربتي وقد ضرني دون الفراق بصابه عليك صلاة الله ثم سلامه وآل وأولاد وكل صحابه na حرف الحاء harafin والباء ha'i da ba'i shehu ya ce زعمت إلى خير الورى na mareta zuwa fiyayyen talikai ma'ana na tafi zuwa annabi muhammadu
وأرى به مفرج كرب wakura ana gani na mufarraja karbin abin yaye wa bakan ciki ne به kura ana gani na mu- am- adiman Limushabi.
lilmushabi marashin tamka ne a zamani na ba iri na kowa na san haka ko bakan ciki duk an yaye mu amma bihi da manzon Allah da albarka annabi ne na zama an yaye mun bakan ciki ba ni ba damuwa da albarkacinsa na zama babu irina adamar lil mushabihi a duk wani nau'i na farala da Allah yake wa bayi a wannan zamanin na ni adiman ne lil mushabihi
تقطع عن نال سواه مطامعي matsammana na ta yayyanke annalin siwahu daga samun baye-baye na wani manzon Allah wai tsammanin zan samu wani abu daga wani duk babu in dai baiwa ba ta annabba ce ba ni da tsammaninta
وقد أضني هذا الزمان بنا به hakika wannan zamanin ya cije ni bina bihi da firorinsa ya galɗance su Mm. إليك رسول الله zuwa gare ka ne ya rasulallahi sallallahu أشكو nake kai ƙara mura فإنني hakika ni in ya أدمت adimtu hamiman na rasa badadi ألتجي عند بابه altaji nake fakewa inda babu yi nan nan ga kofarsa Mm.
wani wani ba daɗi wannan na wani je gunsa na zan huta yau ba ni da shi sai manzon صلى Allah الله عليه وسلم.
addimtu hamima altaji inda babu yi yau dai ga wani ne in je in fake kusa da shi in dan ji daɗi babu shi sai annabi Muhammad Allah ka bar mu da annabi na'am إليك رسول الله أشكو zuwa gare ka me ya manzon Allah nake kai kara بغربتي gaba kunci na وقد ضرني طول الفراق حسابه hakika tsawon rabuwa da sahabban manzon Allah kai wannan darrani ya cutar da ni duk can can ba mu haɗe mun zama tare ba wannan tarayyar jiki yake magana ta zahiri amma ana taron na
عليك صلاة الله salatin Allah ya tabbata gare ka ثم سلامه sannan gaisuwarsa وآل da alaye وأولاد da kuma yayaye na manzo Allah وكل صحابه dukkanin sahabbansa radiyallahu anhu wa annabihim الحمد لله وتنبيه
na wanda ka cikin masoya ne yake tambaya cewa ba laifi idan ya je saudiya ya ga yana da uzuri kawai ya nufi ya ziyarci ma'aikin allah ba tare da ya je umara ba ya je ziyara kawai ya kama hanya ai ya sunanta ne ai in je ya ziyarci annabi ya sauke komai Mm.
amma da annabi ya tashi ya je umra shi ma in ya je ya je ya yi mana ai aikin ai umran ma aikin annabi ce kuma son annabi ma ya isa a je a yi umra a shiga maka Eh, shauki dai ya san mun da muna shiga mu je mu ziyarci annabi mu je mu yi umra wanda dama ma mutum ya koma ya kuma ziyarta annabi wani ma za ka ga idan ya je ya ziyarci annabi zaman sa zai lokacin da zai je ya umra ya kusa tafiya gida kenan ya zo ya umra kuma ya kamo hanya amma kan mutum ya ce zai yi yadda suke yi a'a da umra da ziyarar annabi da hajji duk na manzon Allah ne shi masoyi ma in yaje umra mai zai da ita ta annabi ce in hajji ka je kai na waye sallar in kai da salatin na waye ka je kai umra na ce ai umra annabi ya je ya yi baka ji ba a tayi wuce wato wato a julu saƙaɗe a fi maka wa muradiya tuhuliyar madhala mustapha muradi lungu-lungu muke shiga a maka ba don komai ba ya isa ibada ko ba zikiri ba komai dare sa ishara ko harkin a gegewaya a shiga nan a shiga nan a shiga nan muradin mu shiga inda annabi ya shiga idan ka shiga wurin da annabi ya shiga ko ka sani ko baka sani ba taraki ya same ka Abba- a can daru a can unguwar daru bani malik a shari'u a bizarri da aka yi yanzu akwai lunguna nan akwai gidan su a ubaidatu eh, a a maka mm, a madina idan muka je na tafiya an mun saba mutan gidan saboda a cikin a cikin wajen annabi yakan je wajen da yamma suna shiga cikin gidan su zauna har da dutsen da ma'aiki suke zama haka da sahun annabi duk shekara can muke sauka shekaru da yawa sai mun je daru bani malik yanzu ya zama hayo can wajen da bayan a ba- bayan wajen da mustashfal ansar shine share wajen abizar gefare nan wannan wajen akwai loko ka shiga ka shiga tsofaffi a gidan tsofaffi suna sai da huluna irin na makanan da rawuna wajen yana nan to ka je ka shiga yau a ce dama shi masoyin annabi ba karshe yana zancen lada ne kawai shauƙin ake so a tabbatar kan mutum ya sake ya ce zai je ya dawo ba zai je ya ziyara ba ba zai je ka yi umra ba annabi alaihi salatu wassalam muna ɗaukan jiki mu tafi don shauƙi ne amma muna tare da shi kullum tijjanawa muna tare da ma'aikin Allah muna ziyartarsa har ma dan albarkar ziyartarsa muna samun ziyarar duk wani annabi mu ba sharata inda duka ga mu kullum sai mun ziyarci annabi mu da shi in haka yayi maka hijabi kuma za ka gani ne karanta jawhara ta duk sa'ayin wazifa jawhara ka jawhara sha biyun nan ka ziyarci annabi muhammadu ne ziyaratun mubashara da sauran ziyararsa annabi ya lamunce wa shehu tijani kuma mutum ya ziyarci annabawa tun daga annabi adamu har zuwa kan annabi muhammadu shi muna tare kullum da rai amma da mun je baka shehu ahmadu rufa'i mai ɗariƙar rufa'iya jikan annabi sharifi da ya je ya tsaya wajen ƙabarin ma'aiki sai wannan magana ta sai ce ya rasulallahi ruhi na kullum yana zuwa ziyara kuma na aikowa a zo a yi mun gaisuwa duk wanda zai to wannan cewa a zo a gaishe ka amma ruhi na yana tare da kai kullum to yau ga gangan cikin ta zo amma na neman wata alfarma ka ban tafin hannunka labba na ya sumbanci hannunka bamdum ya dakali kai ta haza biya shafati ba imam sudi ya kawo ba a tamirin hulaki ko fi jawazin ru'ayatin nabi wal malik sai shehu ahmad rufa'i da shi da almajiransa an idar da la'asar an idar da sallar azhar yana tsaye a kabarin annabi kawai aka ga hannu kyakkyawa da ba taba ganin irin sadu ya fito ya kama ya gaisa ya sumbanta ya duk almajiran da suka zo tare duk kowa ya kama ya arami ga shi ni hijiran na mance ga shi imam sudi ya faɗa a cikin karamun shehu jami'u karamatul auliya imamun da bahani ma ya faɗi ran da ijiran litinin din yana rike da hannun annabi kowa yana gani har aka yi la'asar aka ce a isa isa ina sallah ana ilar da sallah ya kuma juyowa hannun ya kuma kullu yana rike da hannun annabi an magarwa ko kuma a ce wagagigi annabi sallallahu alaihi wasallam to saboda haka duk wanda ya je maka ba maganar sunna muke ta yi ba na shehu ko a kano kake ko a garinku kake kai kokari kai abin da annabi ya yi gwargwadon yadda za ka iya ba a iyawa do to in ka je ka ziyarci annabi ka ziyarci sahabbai ka ziyarci gurare masu girma da abaru rijiyoyi na madina ka tafi ma badar ka yi ziyara ka ga bayan allah duk inda ya kamata kake ka sani za ka je ka sani ka je bi'iru aris ka je bi'iru roma ka je bi'iru ali bi'iru usman duk ka je ka sha ruwan ana samu ka ɗiba ka sha kai wanka ka yi ziyara ka raɗa cika sannan ka samu kuma a samu mota kuma a yi bankwana in kai bankwana kai ziyara kai bankwana da ma'aiki sai ka taho kuma ka taho ka jo maka ka zo zululaifa ka yi wanka ka sa harami ka yi niyya ka tafi maka ka je kuma ka yi umra kai umra kuma sai ka zauna kai ta ziyara kana ta kuma a maka ma akwai wajen ziyarori da mutum ya kamata ya dinga zuwa maka maka akwai gurare da yawa da wajen ma da aka haifa annabi yana nan sannan ka tafi hajjun wannan ma'alla hajjunul ma'alla ka je ka yi ziyara za ka ga duka mutanen kirki suna nan a kwanci da kakanninmu ma da tije duk suna nan don kasan idan ka shigo kana shigowa wajen makabarta da sai da khadija take in ka shigo kana gangarowa za ka fara ganin kabarin saidi abdurrahman dan sai da na abubakar ga haka za ka tafi manya 'ya'yan manyan bayan allah nan haka kana gangarawa kana shigewa kana tafiya za ka je kai ta ganin su dai kai ta gaisuwa har ka je wannan ɗaki kana zuwa ɗan ɗaki ne gashi na ake waye da kofa da wata kofa in ka leka haka kana lekawa za ka gano kabarin abu ɗalibi za ka ga abdulmuɗallabi za ka ga kabarin na na khadija za ka ga kabarin alkasan ba suna a ciki ba su fice su bakwai ko takwas ba ko No.
duk mutan gidan an a shiga ba an shiga ka je ka taka wannan da ya yi ibada ne ka je ka ga inda annabi ya gani kar wanda ya je madina ya ce zai komo ba zai umra ba ka je a fa- a gaida annabi in aka zo aka yi ibada aka ai- a maka da tsawafi ga kuma an daɗa kai da annabin don din nasa ne laulal wasu da tula da haɓar wasu ba don annabi ba wa ya san da wata maka to
Kara lafiya.
na Alhamdulillah.